الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 26 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta talatin da biyar wadda ake kiranta da suna ashiraziya darasi na yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon makama ta talatin da shida قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السادسة والثلاثون الملئية ما لم الله يجيك أنسى نافئة wannan makama ce ta talatin da shida wadda ake kiranta da suna almal'iyya ita wannan makama ta kai dangane ne zuwa wani birni wanda ke gabar ko mu ce yake iyakar biranen sham shine birnin mal'iyya wanda wannan birni birni ne wanda Rumawa suka ruguza shi a shekara ta ɗari da arba'in ba ɗaya da hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Al-Khalifa al-Mansur shi ya jaddada gina wannan birni ya yi masa dogayen garu sannan ya kawo ƙabilu na larabawa daban-daban ya zaunar da su a wannan birni. birni ne wanda yake shahararre kenan daga cikin biranen aljazira akhbar al-haris ibn hammam al-haris dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake faɗa anaktubi mal'iyata ma'iyatal bayni wa haqibati mal'amin al-ayni yake faɗa cewa na durƙusar da taguwa ta rabuwa da gida bi mal'iya wato a birnin mal'iya wa haƙibati mal'amin al'ayi a lokacin nan jakata tana cike da kuɗi faja'altu hijiraya muza alƙaitu biha asaya yace sai na maida al'adata da ɗabi'ata tun lokacin da na jefar da sandata a wannan birni an atawarrada mawaridal marahi wa atasayyada shawaridal mulahi shine da naka gangara ma dukkan wata mashaya ta farin ciki da murna da jin daɗi wa atasayyada shawaridal mulahi kuma dan na farauce dukkan wasu zabtattu na kyawawan zance. Lafazin wato alƙaitu biha a tsaya wannan kinaya ce game da zama, an gane ku shi ne ya ce, Faja'altu hijiraya, ya ce sai na mai da al'adata da ɗabi'ata muza alƙaitu biha a tsaya, tun lokacin da na jefar da sandata a wannan birni. an atawarra da mawaridal marahi shine da naka gangara dukkan wata mashaya wato ta farin ciki da murna da jin daɗi wa atasayyada kuma dan na farauce shawaridal mulahi zabtattu na almulahi wato kyawawan zance wanda karmu manta ya gabata lafazin almulah jam'i ne na mulha in aka ce mulha wato kyakkyawan zance wanda yake mai daɗin sauraro. Lafazin shawari jam'i ne na shari, in aka ce shari shi ne ma'ana abin da ya zautu na dabba ya shiga jeji, shi ne ake cewa ba irun shari zautaccen raƙuri, wanda ya kurce ya kaɗi gabansa ya shiga jeji. sai ya ce falam ya fituni biha manzarun wala masma'un wala kalamin ni mal'abun wala martawun ya ce manzarun wani gun kallo wala masma'un ko wani gu wanda yake na sauraro falam ya fituni biha wato bai kuce min a wannan birni duk inda aka ce ga wani abun kallo to sai na je duk inda aka dukkan wani gu wanda yake na sauraron wani abu shi ma bai taɓa kuce mun ba shi ne ya ce falam ya fitini biha manzarun wala masma'un wani gun kallo ko wani gu wanda yake na sauraro bai kuce mun a wannan birni wala kalamin ni mal'abun wala martawun wani gu wanda yake na wargi wala marta'un ko wani gu wanda yake na kiwo wala kalamin ni bai taɓa wuhinta game da ni duk wani wurin wasa ina nan duk wata makiyaya ina nan wala kalamin ni mal'abu wato wani gu wanda yake na wargi wala marta'un ko wani gu wanda yake na kiwo wala kalamin ni bai taɓa wuhinta game da ni, hatta iza lam ya buƙali fi hama arabun, ya ce har aka kai lokacin da wato wata bukata ba ta rage mun a wannan birni. Lafazin ma'arab jam'unsa gaya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala waliya fiha ma'aribu ukra. ya ce wala fisawa'i biha margabun wato wani kwaɗayi bai rage ba tare da ni wato wani kwaɗayi na zama bai rage ba tare da ni wato a wannan birni lafazin asawa wato shine zama ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa makunta sawiyan fi ahali madiyana ma'ana baka zamantu ba kana zaune a cikin mutanen madiyana an gane ko shine kenan maswa maswa mazauni min sawa ne yaswi sawa'an shine yace wala fi sawa'i biha margabun wato wani kwaɗayi bai rage ba wato game da ni fi sawa'i biha game da zama a wannan birni amattu li infaqi zahabi fi ibtiya'il uhabi yace sai na nufahe na yi nufi li infaqi zahabi domin kashe kuɗaɗe na fi ibtiya'il uhabi wato game da sayan shine tattali na bulaguro lafazin al'uhab jam'i ne na uhuba idan aka ce al'uhuba shine tattali na bulaguro duk wani abin da mutum yake bukata a cikin halin tafiyarsa wanda karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko da yake cewa fara'aitu fi buhuratil halqati shakhsan shaktal khilqati alaihi uhbatu siyahati wa lahu rannatun niyaha falamma akmaltu al-i'dada lokacin da na cika wato shiri wanda yake na bulaguro wata hayya azzanu minha aukada yace lautawa gabarin wannan birni ya kusa yake cewa wata hayya'a ya shiryu aukada ko kuma ya kusanta wata hayya'a za'anu minha aukada wato lautawa daga wannan birni wata hayya'a ya shiryu aukada ko kuma ya kusanta lafazin azza'anu shine wato lautawa mutum yayi bulaguro ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ta stakifuna ha yau maza'anikun wa yau mai ikamatikun, sai ce ra'aitu tis'ata rahaɗin, ƙadisaba'u ƙahawa, wartaba'u rabuwa. Ra'aitu tis'ata rahaɗin sai na ga wasu mutane tara, sai na ga wasu mutum tara, ƙadisaba'u ƙahawa, wato sun sayi giya. wartaba'u rabwa wato sun hau kan wani tudu sun yi zaune idan aka ce rabuwa shine tudu jigawa kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha bi'fai ga can kuma wa awaina huma ila rabwatin zati qararin wa ma'in shine yace wartaba'u rabwa wato sun hau kan wani tudu sun yi zaune wada ma satuhum qaidul alhazi wa fukahatuhum hulwatul alfazi yace wada ma satuhum ɗabi'arsu da al'adarsu qaidul alhazi wato dabaibaye idanun jama'a ma'ana duk mutumin da zai wuce to sai ya kalle su ma'ana jama'a ba sa kallon kowa in ban da su shi ne ya ce wa da masa tuhum ɗabi'arsu da al'adarsu ƙaidul alhabi wato dabaibaye idanun jama'a wa fukahatuhum kakacinsu hulwatul alfabi wato mai daɗin lafazi ne wa fukahatuhum kakacinsu hulwatul alfabi wato mai zaƙin lafazi ne. Fana hautuhun ɗalaban limuna da matihim, wato sai na nufatus don nema limuna da tihim, wato shine zantawa da su, lali mudamatihim ba saboda giyarsu ba. Lafazin mudama kar mu manta ya gabata suna ne daga cikin sunayen giya. An gane ku? haka ƙahawa suna ne daga cikin sunayenta, duk da cewa lafazin ƙahawa akwai wani wannan da larabawa galibi suke dafawa kamar citta wani nau'i ne wanda yake na shayin wanda suke kiran shi ƙahawa. A gane shi yasa ai kafi ma suke kiran shi ƙahawa. To sannan shi ƙahawa suna ne daga cikin sunayen giya. sai ya ce wa shagafan bi ma zajatihim la bi zujajatihim ya ce kuma don so da ƙauna bi mu ma zajatihim shi ne da cuɗanya da su la bi zujajatihim ba saboda kaskon ƙaraukinsu na giya idan aka ce zujaja shi ne kaskon ƙarau kofi kenan kamar yadda can ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري shi ne anan ya ce labi zujajatihim ba saboda kaskon karaukinsu ba falamma falamman tazamtu ashirahum lokacin da wato na tsaru na zamani ne cikon na gomarsu wa abahaitu mu'ashirahum na zamanto abokin cuɗanyarsu abokin hulɗarsu lafazin mu'ashir min al-mu'ashara ne mu'ashara shine al-mukhalada cuɗanya da juna a abuci juna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa ashiruhunna bil ma'ruf alfaituhum abna'a allati wa qadha'ifa falawati yace sai na same su su waɗannan jama'a ashe ƴaƴan kishiyoyi ne idan aka ce abna'u allat wato mutanen da mahaifinsu ɗaya amma uwa kowa da tashi idan aka ce abna'ul akhyaf su ne waɗanda uwarsu ɗaya amma uba kowa da nashi idan suka ce abna'ul a'yan su ne waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan abna'ul allat ‘ya'yan kishiyoyi’ uba ya haɗa su amma uwa kowa da tashi kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa nahnu al-anbiya abna'ul allat dinuna wahid wa ummahatuna shatta au kama qala yake cewa mu jama'ar annabawa wato 'ya'yan kishiyoyi mahaifinmu ɗaya amma uwa kowa da tashi ma'ana addininmu ɗaya shine tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala da bauta amma uwa kowa da tashi ma'ana shari'a ta wannan annabi zuwa ta wancan annabi akan ɗan samu bambanci amma tushen dukkan shi ɗaya ne ma'ana tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala da bauta kamar yadda ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون haka ya faɗa kuma wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu taghut to shine anan yace alfaituhum abna'a allati sai na same su ashe 'ya'yan kishiyoyi ne wa qazaifa falawati kuma jefaffu ne na dazuka lafazin qazaif jam'i ne na ƙazifa, ƙazifa abin da aka jefar da shi, lafazin falawat jam'i ne na falah, idan aka ce alfalah wato shi ne jeji, ma'ana a shi jefaffu ne na dazuka, ma'ana kowanne wani daji ne ya jeho shi. Illa anna luhumata la'adabi, kada allafat shamlahum ulfatan nasabi, wato sai dai cewa kusaci na fanni na adam kada Allah fatsham lahum tabbas wato ya hada ta jama'arsu ya hada kenan haduwarsu ulfatan nasabi irin haduwa wato ta danganta lafazin luhuma wato shine kusaci kamar yadda a hadisi sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake cewa alwala'u luhumatun ka luhumatin nasari, la yuba'u wa la yuhab, au kama ƙala. Wato, shi alwalaici danganta ne, wato kusaci ne irin kusaci wanda yake na danganta, ba a kyauta da shi kuma ba a sayarwa. Shi ne ya ce, Illa anna luhumatal adabi. sai dai cewa kusaci na fanni na adam kada allafat shamlahum wato haƙiƙa ya haɗa shamlahum taransu ulfatan nasabi irin haɗuwa ta danganta ma'ana sun zama ‘yan uwan juna wasawat bainahum firrutabi wato kuma ta daidaita tsakaninsu firrutabi a wajen daraju ma'ana matsayinsu di ya zama ɗaya ne babu bambanci wasawat bainahum fi rutabi ta daidaita tsakaninsu a wajen matsayi da daraja hatta lahu misla kawakib misla kawakibil jawza yace har suka bayyana tamkar wato taurari waɗanda ake kiransu kaza da ‘ya'yanta, kaza da ɗiyanta wasu taurari ne waɗanda suke bayyana a sama a jire su ne ake kiransu aljauza, shi ne ya ce, hatta lahu misla kawakibil jauza, har suka bayyana tamkar wato taurarin da ake kiransu da suna kaza da ɗiyanta. wabadau suka bayyana kal jumlatil mutanasibatil ajza tamkar wata jumla wadda take mai dacewar wato yankunanta wanda wani ɓangarenta bai fi ba wani ɓangarenta wato daraja jumla wadda kowane ɓangarenta daidai yake da ɓangaren shine yace wabadau suka bayyana kal jumlatil mutanasibatil ajza tamkar wato jumla wadda take mai dacaccen yanki-yanki. Fa'aba hajjani, fa'aba hajjani lihtida'u ilaihim, wato shiryuwa izuwa gare su sai ya ƙayatar da ni ya faranta mun zuciya, wa ahamattu ɓali allazi atla'ani alaihim, na gode ma wato mai nunawa wanda ya nuna musu wa ahmad tuqali allazi atla'ani alaihim na gode ma atlali'a wato shine mai leƙowa allazi atla'ani alaihim wanda ya nuna musu wada fiktu na haɗu ufigu bi kidihi ma'aqidahihim wato sai na haɗu nima ina juya kibiyata tare da kibbansu lafazin alƙidi wato shine karen kibiya wanda yake na caca shine abin da yake nufi ana ma'ana sai na kasance kenan duk wani abu da suke tare da ni ake shine yace wata fiktu sai na haɗu ufigu bi kidihi ina juya kibiyata ma'aƙidahihim tare da kibbansu, wa astashfi bi riyahihim la bi rahihim, wato ina neman warkar da zuciyata bi riyahihim, wato da ƙanshinsu la bi rahihim, wato ba da giyarsu ba. Me yake nihi ma'ana ladubbansu da su nike koyi ina famar na warkar da duk wata matsala da take cikin zuciyata labi rahihim wato ba da giyarsu ba wanda kar mu manta lafazin rah suna ne daga cikin sunayen giya shi ma ya gabata yace hatta addatna sujunil mufawadati ila tahaji bil muqayadati yace har aka kai lokacin da fanni fanni na al muqawaba hatta addatna shujunul mufawaba wato har aka kai lokacin da fanni fanni na almufawaba tattaunawa da juna ya kai mu ila tahaji zuwa yin zaurance bil muqayaba tare da yi ma juna masanya yadda ka bada kai ma a baka ka kaulika yace kamar faɗarka idan ka faɗa ka iza anaita bihil karamat idan ka nufaci lafazin alkaramat kaga lafazin shine yace ma mislun nawmul fata ma mislun nawm ma mislun nawmu fata annawmu fata lafazin alkaramat jam'i ne na mi na karama idan aka ce karama shine wani abu gagara koyo da Allah yake karfafar wato masoyansa wanda ita kuma karama ba ta kunshe da da'awar annabta ko manzanci saɓani kenan da mu'ujiza domin ita mu'ujiza tana tare da da'awar annabta wato ko manzanci to idan ka ce alkaramat jam'i ne na karama kaga idan ka ɗauki kuma alkaramat menene ma'anarsa kenan annaumu fata domin in ka ɗauki alkara shine bacci lafazin mata bi ma'ana fata an gane ko kenan kaga wannan zaurance ne idan ka ce alkaramat kai wani yana iya fahimtar cewa karama kake nihi jam'in karama a kai kuma kana nihin alkara mat ma'ana ai fata bacci ya wuce shine yace annaumu fata bacci ya wuce ya tafi alkara bacci mata bi ma'ana fata da shi ne ya ce wato fanni fannin almufawaba wato tattaunawa da juna hatta addatina sai ta kai mu ilar tahaji zuwa yin zaurance bilmuƙayaba tare da yi ma juna masanya abinda ka faɗa kai ma a faɗa maka ka ƙaulika kamar faɗarka iza anaita bihil karamat idan ka nufaci lafazin karamat kenan ma misulu annaumu fata kenan abin da misalin shi shine annaumu fata alkara ai annau mata ai bi ma'ana fata yace fa an sha'ana najulus suha wal qamara shine yace fa an sha'ana sai muka fara najulus suha muna yaye tauraron da ake kiran shi as-suha wal qamara wato da wata muke yaye su muke fitowa da su fili wa najini shauka was-samara wato muna ciro ash-shauka kaya was-samara wato da ƴaƴan itace me yake nihi kinaya ce da mai kyau da wanda yake mara kyau wa baina na hannunan shurul kashiba warrasa yayin da wato muke shanya alkashiba sabo warrasa da wanda yake tsofo wannan shulu samina walgassa muna tsamo a samina wato memai walgassa da wanda yake jamale idan aka ce asamin nama wanda yake memai algassa nama wanda yake jamale wanda ba shi da mai shine yace wannan shulu muna tsamo asamina nama wanda yake mai mai walgaffa da wanda yake jamale ma'ana muna kenan fito da zance wanda yake kyakkyawa da wanda yake kuma koma baya wagala alaina shaikun sai wani dattijo wato ya kutso kai akan mu kad zahaba hibruhu wa sibruhu yace tabbas hibruhu kyawun jikinsa wa sibruhu da kamarsa kad zahaba wato tuntuni ta gushi wa baqiya khubruhu wa sabruhu iya abin da ya rage masa khubruhu wato saninsa wa sabruhu kuma da jarrabawarsa kawai iya abin da ya rage masa iliminsa da kuma jarrabawarsa fa matsala musula man yasma'u wa yanzur wato sai ya kafu irin kafuwar mutumin da ke sauraro wa yanzur kuma yana kallo wa yaltaqidu ma nansuru yana tsintar abin da muke watsawa ila an nufifatil akiyas wa hashasal yas har aka kai lokacin da aka kakkaɓe al'akiyas wato jikunkuna jikuna lafazin akiyas jam'i ne na kis idan aka ce kis wato jika ko ka ce burgami wanda ake zuba abu a cikinsa shine ake cewa kes kenan shi ne ya ce ila an nufi batil akiyasu har aka kai lokacin da aka kakkaɓe wato jukuna wa hasal yasu wato yanke ƙauna ya tabbata falamma ra'a ijibalal qara'ihi wa ikida almatihi wal ma'ihi lokacin da ya ga ijibalal qara'ihi wato shine sandarewar alƙara'ihi wato kaifin hankali da lura. Lafazin alƙara'i jam'i ne na ƙariha, idan aka ce alƙariha wato ita ce nura fitina kenan, wanda karmu manta ya gabata wa ƙarihatin jamidatin tun a cikin muƙaddima. Lafazin ijibal wato minal jabal ne, ma'ana taurarewar abu, shine yace falamma ra'a lokacin da ya ga jibal alƙara'ihi wato sandarewar alƙara'ihi nura ta jama'a wa ikida almatihi da taurarewa ta almatihi mai ɗauɗaye walma'ihi wato da mai ƙwandafa idan aka ce almatihi shine wanda yake gabar wato rijiya yake janyo guga shi kuma alma'ihi wanda yake can cikin rijiya yake ƙwandaho ruwa yake zubawa a cikin guga an gane ko idan rijiya ta kulhe wani yakan shiga da kwanciya ya ringa ƙwandahon ruwa yana zubawa guga in ya cika shi kuma almatihi shine wanda yake janyowa wanda yake wannan gabar rijiya shine yace wa ikida almatihi walma'i lokacin da ya ga wato taurarewa ta almatihi shi wanda yake mai ɗauɗaye walmadihi da wanda yake mai ƙwandafa ma'ana kowanne an kai ƙarshe kenan jama'a a ziyalahu wato sai ya tattara gizar tufafinsa wa wallana ƙazalahu ya juyo mana ƙeyarsa wa ƙala sai ya faɗa sai ya ce ma kullu sauda a tamra wala kullu sahaba a khamra ya ce kai jama'a ya ce ba dukkan wani bakin ba dukkan bakin abu bane ba fa dabino ma kullu sauda a tamra ba dukkan wani bakin abu bane ba fa dabino an gane ko wani bakin abun kunama ce wala kullu sahaba a kamra kuma ba dukkan abu wanda yake ja wato shine giya wala kullu sahaba a kamra ba dujjan wani abu bane ba giya domin lafazin sahaba suna ne daga cikin sunayen giya yace wala kullu sahaba a khamra khamra yace ba dukkan jan wani abu ba dukkan wani abu wanda yake ja wato za a ce giya ne yace fa'ata fa'ata laqna bihi fa'ata laqna bihi bi fa'ata laqna bihi itilaq al-hirba'i bil a'wadi wa darabna duna wijhatihi bil asdadi sai muka ratayu da shi itilaqal hirba'i bil awadi wato irin ratayuwar hawainiya bil awadi wato direshen itaciya da ich ita ka san hawainiya ɗabi'arta da al'adarta ba ta sakin reshen icce sai in ta kama wani kuma ta kai matuƙa a wajen wato ƙalallabe ich ita hawainiya don haka suke buga misali da mutumin da ya lazumci abu ya riƙe shi da kyau ake cewa italaqahu itlaqal hirba ma'ana ya ratayu da shi irin ratayuwa ta hawainiya bil awadi da itace ba ta sakin wani icce sai in ta kama wani kenan muka riƙe shi wada rabna duna wijhatihi bil asdadi wato muka ringa sanya bil asdadi tushiya duna wijihatihi wato wannan duna wijihatihi wajen inda yake fuskanta ma'ana inda yake so ya tafi sai muka tsare muka hana shi tafiya shine yace wada rabna sai muka sanya bil asdadi wato da tushiya shine tsaro duna wijihatihi an gane ko kafin kenan inda yake so ya fuskanta ko ina muka tsatsare wa ƙulna lahu muka ce masa inna dawa a shakki an yi hasa wa illa falƙisasar ƙisasa muka ce masa lalle maganin ɓaraka shine a ɗinki inna dawa a shakki an yi hasa lalle maganin ɓaraka wato shine a ɗinki wa illa in kwa ba haka ba falƙisasar ƙisasa wato ka sakauta mana ka sakauta mana abin da muka yi ai tunda mun zo da misalin alkaramat an gane ko to in dai lalle ba ka ɗinke abin da ka ɓarka ba to ka sakauta mana iya abin da muka yi tunda mun zo maka da kalma ɗaya mun zo da lafazin alkaramat cewa annabin fata to ka zo mana da ka sakauta mana da iya abin da muka maka suka ce masa fala ta ɗuma fi an ta jiraha wa ta tsiraha don haka karka yi kwaɗan raunata abu wa ta tsiraha kuma ka jefar da shi kai mana rauni kuma ka jefar da mu shine suka ce fala ta ɗuma karka yi kwaɗai fi an ta jiraha game da kaka da za ka raunata abu wa ta tsiraha kuma ka jefar da shi wa tun hiral fatka karka yi kwaɗai game da shine kwararar da jini na alfatka shine rauni wa tasraha kuma ka tafiyarka lafazin tunhira minan nahar ne ma'ana kwararar da abu ga ya can hadisi da yake tabbatar da cewa ma an harar dama duk abin da ya kwararar da jini shine ya ce wa tunhira alfatka alfatik shine wato tsaga me yake nihi a nan shine rauni wa tunhira alfataka karka yi kwaɗai game da shi ne kwararar da jini na rauni wa tasraha kuma ka tafi ka kyale. Falawa ina na hura ji'an, sun majasama bi makanihi rasi'an. Falawa ina na hu sai ya karkato da raga masa raji'an yana mai dawowa, sun majasama lokacin da ya dawo gunmu sai ya yi gurfani bi makanihi a gunsa. rasi'an yana mai daƙilewa a mahallin da ya zauna. Waƙala sai ya faɗa sai ya ce, Amma izastasartumuni bilbahasi, ya ce, Kusan da cewa in har kun motsa ni bilbahasi game da bincike, ya ce, To, fala ahakun hukuma Sulaimana filharsi. lalle ne zan yi hukunci irin hukuncin annabi Sulaiman filharfi wato game da amfanin gona da dabobi suka ɓannata a cikin dare kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul anbiya yace ilamu ya zawi shama'ilil adabiyya yace ku sani ya kuma abuta wato ɗabi'u na adam ilamu ya zawi shama'ilil adabiyya wa shamulil zahabiyya ya ce ya kuma abuta ɗabi'u al'adabiyya wato ɗabi'u irin na adam ya ce ku sani wa shamulil zahabiyya ya ma'abuta giya wadda take tsadadda mai kama da zinare lafazin ashamul suna ne daga cikin sunayen giya ya ce anna waba al'uhujiya anna waba al'uhujiya limtihanil alma'iyya wastikrajil khabiyyatil khafiyya ya ce lalle kusan da cewa aza zaurance limtihanil alma'iyya domin jarraba wato kaifin hankali na mai nura wastikrajil khabiyyatil khafiya da neman fito da abu wanda yake ɓoyayye wanda yake suturtacce ya ce wa sharɗuha sharaɗinta an ta kuna za ta mumasalatin haƙiƙiya wa alfazin ma'anawiya wa laɗifatin adabiya wato sharaɗin shi azazaurance wato ya zamanto ma'abucin ma'abucin mumasala wato kama da juna haƙiƙiya kuma kama wadda take ta tabbas an gane ko wannan sharafi na farko kenan an ta kuna za ta mumasalatin haƙiƙiya ta zamanto wato ma'abuciyar kama da juna haƙiƙiya a tabbace wa alfazin ma'anawiyya kuma sharaɗi na biyu su zamanto lafazi ne wanda yake a ma'anance an gane ko lafazi ne wanda yake da ma'ana wa alfazin ma'anawiyya kuma su zamanto lafizza ne masu ma'ana wala difatin adabiyya ya zamanto kuma tattafsal kalima ce wadda take ta fanni na adab wanda akwai wato mamaki a cikinta yanzu misali idan ka ɗauki lafazin alkaramat jam'i ne na karama kuma in ka ce alkaramat bacci ya wuce kaga dukkan lafazin ya zamanto ya yi kama da juna babu wani bambanci alkaramat alkaramat alkaramat karamomi alkaramat bacci ya wuce kuma lafazi ne wanda yake mai ma'ana kuma gaya latifa ce wadda take al'adabiya sai ya ce famata famata na fata hazan na mata ya ce a duk lokacin da wato ta saba ma wannan tsari famata na fata hazan na mata a duk lokacin da ta saba ma wannan tsari ya ce wa ba hatis saƙaɗa ya ce ta yi kama da ɓari walamta da kulis safaɗa ba za ta shiga cikin batta idan aka ce asafat asafat wato ita ce batta wadda ake sanya turare a ciki ko kuma shi ma tandu ana kiran shi asafat an gane ko tandu da ake sanya kwalli a ciki shine ya ce famata na fat hazan na maɗa a duk lokacin da ta saba ma wannan tsari ta bambanta zahatis saƙaɗa wato za ta yi kama da wato shine bari ya ce walamta da kulis safaɗa ya ce ba za ta shiga cikin batta ba ya ce walam arakun hafaztum ala hazihil hududi ya ce ku jama'a ya ce ban gaba hukun kiyaye akan wannan iyakoki wala miztum bainal makabuli wal mardudi ya ce kuma ba ku bambanta ba ku rabe ba tsakanin almakabuli abin karɓa wal mardudi da abin mayarwa faƙulna lahu sai muka ce masa sadakta kayi gaskiya wabil haƙƙi na tsakta kuma game da gaskiya kai furici ma'ana gaskiya ka faɗa, fakin da na min lubabika, don haka muna buƙatar ka auna mana min lubabika daga tacaccenka, wa afib alaina min ubabika, kuma ka kwarara mana min ubabika wato daga koginka. Faƙala sai ya faɗa sai ya ce afa'alu, ya ce yanzu ka zan aikata li Allah yartabal mu'iluna. don kar wato maƙaryata wato su yi kokonto, wa ya zunnu biya zununa, wato su muna su yi zato, munanan zato wato game da ni. Wannan duka ikiti ba su ne a kan wasu ayoyi ayar ta farko tana cikin suratul ankabut wa ma kunta tatulu min qablihi min kitabin wala takhudduhu biyaminika idhan lartabal mubtilun ita kuma wa ya zunnu biya zunun na can cikin suratul ahzab fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa shine yace wa yazunnu biya zunun wato dan kar su yi zato miyagun zato biya game da ni thumma qabala nazuratal qawmi sannan sai ya fuskanto shugaban jama'ar wanda aka zira masa ido an gane ko idan aka ce nazura shine shugaban jama'a wanda jama'a suke zira masa ido sai abin da ya ce a yi shine ya ce sun maƙabala nazuratal ƙaumi sai ya gabato shugaban jama'ar waƙala sai ya faɗa يا من سما بذكاء في الفضل والزناد ماذا يماثل قولي جوء أمد بزادي yace ya man sama bi zaka'i yace ya mutumin da ya ɗaukaka bi zaka'in game da kaifin hankali fil fadli a cikin daraja waris zinadi wato mai hasken azzinadi shine kistu waris zinadi wato mai haskaka azzinadi shine kyastu wanda in ya kyasta wuta kamawa take ta haske yace ma za yu masilu qauli wai mi yake kama da faɗata, menene zai yi kama da faɗata da na ce ju'un umid da rizade, yunwa an daɗe ta da guzuri. Wace kalima ce za a samu wadda za ta yi daidai da wannan ma'ana. Kalimar shi ne ɗawamir, a gane ko? Ɗawamir, wanda lafazin ɗawamir jam'i ne na tsamur wanda in aka ce tsamur wato littafi shine ake kira tsamur tsamur littafi jamunsa shine tsawamir kaga idan ka ɗauki tsawamir ɗawa yunwa ce an gane ko mayir shi kuma abinci mayir abinci min mara ya miru mairan idan aka ce almaira shine abinci ga ya can wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir awamir jam'i ne na amur amur littafi kuma in ka ce dawa mir kenan dawa mair yunwa abinci dawa mair dukkan kalmomin sun yi daidai da juna ba su bambanta ba kawai iya abin da za ka yi wajen wasali ne ɗawa mir ɗawa mir kenan jam'i na ɗamur kuma ɗawa mair yunwa abinci shine ya ce ma za yi ma silo kauli ya ce mi ke daidai da faɗata menene zai yi kama da faɗata da na ce ju'un umidda bizade yunwa an daɗe ta da guzuri sai ka ce kenan kalima ta ɗawamir ɗawamir littattafai ɗawamair kenan yunwa abinci sun mazahika ila sani sannan sai dariya ga na biyun wa'an shada ya saɓi waka يا ذا الذي فاق فضلا ولم يدنسه شين ما مثل قول المحاج ظهر أصابته عين يتي يا ذا الذي يا متمندا فاق يفي فيك فضلا كدرجة ولم يدنسه شين wanda wani aibi wato bai dauɗaɗa shi ba ya ce ma misulu ƙaulil muhaji menene kwatancin faɗar mai zaurance zaharun asabatu ainu baya kambin baka ya same shi zaharun baya asabatu ainu kambin baka ya same shi an gane ku me yake misali da wannan kenan me abin da yake daidai da shi mada'in mada'in idan ka ɗauki mada'in jam'i ne na mad'un idan aka ce madu'un wanda alluba ta same shi madu'un an gane ku minar da'un ne jam'un shine mada'i kaga in ka dauki mada baya ainun kambin baka an gane mada in maba'in sai ka ce mada baya ainun kambin baka shine yace ma mislu qaulil muhaji menene misalin faɗar mai zaurance zaharun ya ce baya a sabatu ainin kambin baka ya same shi sai ka ce maɗa'in maɗa'in jam'i ne na maɗu'un kuma kana iya ɗaukan ma'anar maɗa'ainun ma'ana baya kambin baka ya same shi sun malahaza salisa wa an sha'a ya kulu wannan yaron wani ya musu magana na cikin ثم لاحظ الثالثة sannan sai ya harari na ukun wa'an sha'a ya ƙulu sai ya saɓi waƙa yana mai faɗa. Ya manna ta iju fikirhi mislun nuƙudil ja'iza ma mislu ƙaulika lillazi hajaita sadafa ja'iza, ya ce ya manna ta iju fikirhi, ya mutumin da wato ‘ya'yan tunaninsa, mislin nuƙudil ja'iza ya ce kwatancin kuɗaɗe wato na tukwici suke, ya wanda wato ‘ya'yan tunaninsa misalin nuƙudil ja'iza kwatancin kuɗaɗe waɗanda suke na tukuici suke, domin kuɗi na tukuici ya fi komai daɗi. Ya ce, Ma misalu ƙaulika lillazi hajaita, menene misalin faɗarka ga wanda kake masa zaurance, sadafa ja'iza, ya yi dace da tukuici. sadafa ja'iza ma'ana ya samu tukwici menene abin da zai yi daidai da wannan abin da zai yi daidai da wannan alfasila an gane ko ai an san fasila wadda ake yi wadda take rabe tsakanin wata jumla da wata jumla alfasila kenan in ka ɗauki alfasila alfa bi ma'ana wajada an gane ko innahum alfau aba'ahum zalim alfa ya samu sila kyauta in aka ce sila kyauta wanda karmu manta ya gabata ya waƙitu silati a alaƙu bi kalbi kamin mawaƙitu salati lafazin as-silati jam'i ne na sila sila kyauta kenan in ka ce alfasila kenan fasila kuma alfa ai bi ma'ana wajada sila adiya ma'ana ya samu kyauta shi ne ya ce ma misulu ƙaulika menene misalin faɗarka lillazi hajaita ga wanda ka yi masa zaurance kace sadafa ja'iza ya dace ma tukwici kenan sai ka ce kalima ta alfasila alfasila kenan rabewa kaga in ka ɗauki alfa ya samu sila kyauta alfasila ma'ana ya samu kyauta ثم أتلع إلى الرابع وقال sannan sai ya daga wuya ya kalli na hudu wa qala sai ya ce aya mustambida lagami dimin luguzin wa idmari alak shifli ya ma mithlu tanawal alfa dinari yace aya mustambida lagami ya wanda ke binciko abu wanda yake ɓuyayye wanda yake mai zurfi min lugzin wato na zaurance wa idimarin da duk wani abu wanda yake ɓoyayye ya ce alak shifliya ya ce yayi mun bayyana mun ma misulu tanawal alfa dinari menene misalin tanawal alfa dinari karbi dinari dubu wace kalima ce wadda za ta yi ɗauki wannan ma'ana na cewa tanawal alfa dinari karɓi dinari dubu shine kalimar hadiya an gane ko hadiya idan aka ce hadiya wato magabatan ɓauna kenan waɗanda suke shiga gaba an gane ko idan aka ce hadiya wato magabata waɗanda suke shiga gaba wato na garken dabobi garken bauna kamar yadda ce yake cewa fa alhaqana bil hadiyati wa dunaha jawahiruha fi sarratin lam tazayyali hadiyat jam'i ne na hadiya idan aka ce hadiya wato magabatan bauna kenan masu shiga gaba hadiya kaga idan ka ɗauki ha bi ma'ana khuz idan aka ce diya kenan diya ita kuma diya dinare dubu ne ga waɗanda suke amfani da zinare shine anan yace alak shifliya yace yayi mun ma'ana bayyana mun ma musulmi ne ne misalin tanawal alfa dinare karbi dinare dubu sai ka ce hadiya idan aka ce hadiya kenan bauna wadda take mai shiga gaba a cikin garke shine ake kira hadiya in ka ce kuma ha diya ma'ana karbi wato diya karbi diya sannan lafazin wato a hadiya yana ɗaukan ma'anar shine hallo wannan wuya an gane ko wuya ana kiran shahadi wannan kamar wuya ana kiran shahadi mu'annas kin shi kenan kuma hadiya sannan kuma hadiya kuma bauna wadda take mai shiga gaba kenan in ka ɗauki ha bi ma'ana khuz diya wato karbi diya diya ko ita kuma dinare dubu ne thumma ramal khamisa bi basarihi sannan sai ya jefi na biyar kin wato bi basarihi da kallansa wa qala sai ya ce ya ayyuha hadhal almai yu'akhudzaka ilmun jali ma mithlu ahmala hiliyatan ba ما مثل أحمل هلية بين هديت وأجلي يتي يا أيها هذا العلمئي يا وندا يا ونم العلمئي وندي يكي ميمتكر كيف هنكلي أخو الذكائي ما أبو جلورا المنجلي وندي يكي مياي دون أبو ييي ya ce ma mislu a hamala hiliyatan menene misalin cewa ya wohintar da ado ma'ana ya dina ado ya ce bayyana mun kudita Allah ya shiryar da kai wa ajili ya ce gaggauto ya ayyu hazal almai ya ce ya wanda mai matukar nura aku zaka'i wato ma'abucin kaifin hankali almunjali me yaye duk wani abu wanda yake koyayye ya ce ma misulu menene misalin ahamala hiliyatan wato ya daina ado bayyin ya ce bayyana hudita Allah ya shiryar da kai wa ajili ya ce gaggauta misalin sai ka ce algashiya algashiya kaga mai ruhuwa kuma in ka ce alga ma'ana ya jifar shiya ado in aka ce shiya ado alga ya jefar in ka ce alga shiya mai ruhuwa alga shiya ya jefar da ado ma'ana kwata-kwata ya daina ado ثم التفت لفت السادس وقال sannan sai ya waiwaya wajen na shida waƙala sai ya faɗa, Ya man tuƙassiru amma da hukuɗa mujarihi wa tabu'uf, ma mislu ƙaunika lillazi abaha yuhaji kafkukuf. Ya ce, Ya man tuƙassiru amma dahu hukuɗa mujarihi, ya ce, Ya wanda hukuɗa mujarihi, takun mujarihi mai gasa da shi. tukassiru na taƙaitawa wa tabu'uf ta yi rauni an madahu gabarin wato isa fagensa. Ya manya mutumin da huɗa mujarihi, takun mujarihi mai gasa da shi, tukassiru na taƙaitawa wa tabu'uf ta yi rauni an madahu gabarin isa fagensa. ma misulu qaulika lillazi menene misalin faɗarka ga wanda adha yuhajika ya zamanto yana maka zaurance ukufuf ukufuf an gane ko ma'ana kame kame wace kalma za ta yi daidai da wannan ukufuf ukufuf misalinsa shine mahmah mahmah kaga idan ka ɗauki kalma ta mahama bi ma'ana mah kame mah kame an gane ku shi ne mahma kenan kaga mah mah kaga daidai take da ukfuf ukfuf kame kame ثم خرج السابع بحاجبه sannan sai ya kyahuci na bakwai bi haji bihi da girarsa ya kyafaci na bakwai bi haji bihi da girarsa wa ƙala sai ya ce ya mallahu fitnatun tajallat wa rutubatun fi zaka'i jallat bayyin fama zilta za bayanin ma mislu qawli shaqiq wa aflat ya ce ya mallahu fitnatun tajallat ya wanda yake da nura nura wadda ta bayyana ta fito da fili wartubatun da daraja jallat wadda ta girmama fi zaka'i game da kaifin hankali yace bayyin yace bayyana mun fama zilta za bayani kar Allah ya sa ka gushe kana ma'abucin bayani yace ma mislu qawli ash-shaqiqu aflat menene misalin faɗata na cewa ashaƙiƙu ɗan uwa aflata ma'ana ya gudu gane ko ashaƙiƙu aflata ɗan uwa ya gudu ya tafi misalinsa shine akhtar idan ka ce akhtar kaga jami'i ne na haɗar haɗirra kenan akhtar kenan kaga lafazin akhtar za ka ɗauki ma'anar akun ɗara, akun ɗara, ɗan uwa kenan ya tafi, ɗara ma'ana ya tashi ya tafi, shi ne ya ce, Ma misulu ƙauli a shaƙiƙu aflata, menene misalin faɗata a shaƙiƙu cewa ɗan uwa aflata ya tafi, sai ka ce misalin shi ne akhtar, lafazin akhtar jam'i ne na haɗar kenan haɗirra, kuma akhtar kana iya ɗaukan shi akun ɗara, ɗan uwa kenan ya tafi, ya tashi ya tafi. Summastan satar samina, sai ya nemi kawaici ga na takwas ɗin ya ce kai saurara, wa'an shada sai ya saɓi waƙa. Ya mana hada'iku fadlihi, maɗululatul la'azah. يا من هدائق فضله مدلولة الأزهار غضا ما مثل قولك للمهاجيز الهجام اختار فضا يتي يا من هدائق فضله يا وند كان فضله درجسا مدلولة الأزهار wato abun ma yayye abun yi ma furanta yayyafi ne gabba fure wanda yake ɗanye maɗalulatul azhari wato abun ma furanta wato yayyafi lafazin maɗalula min aɗɗal ne aɗɗallu shi ne yayyafi maɗalulatul azhari wato abin yi ma furanta yayyafi gabba wanda yake ɗanye ya ce ma misulu ƙaulika lil muhaji zilhija menene misalin faɗarka ga mai zauranci zilhija wanda yake ma'abucin hankali maktara fibba ma'ana bai zaɓi azurfa ba maktara fibba ma'ana bai zaɓi azurfa mito wata kalma ce wanda za ta yi daidai da wannan ma'ana misaluhu misal shine wato abarika abarika kaga idan ka ce abarika jam'i ne na me wato ibre an gane ku bi akawabin wa abarik in ka ce abarika To, in ka ce a ba, kaga bi ma'ana imtana a yaƙi, riƙa azurfa, riƙa suna ne na azurfa, a ba riƙa yaƙi azurfa, kenan daidai yake da maktara fibba, idan ka ce a ba riƙa kuma jam'i ne na ibre, kenan a ba riƙa yaƙi azurfa ma'ana maktara fibba, bai zaɓi azurfa ba. thumma hadaja tasi'a bi basarihi sannan sai ya jefi na taran bi basarihi wato da kallonsa wa qala sai ya ci ya man yusharu ilaihi fil qalbi zaki wa fil bara'a aw aw bihlana ma mislu qawlika lil muhaji dus jama'a yace ya man yusharu ilaihi ya wanda ake nuna shi filƙalbin zaki game da zuciya wadda take mai matuƙar fahimta wa bara'a da ƙwarewa ya ce auzihilana bayyana mana ma misulu ƙaulika lil muhaji menene misalin faɗarka ga mai zaurance dus jama'a ma'ana taka jama'a dus jama'a taka jama'a menene misalin shi wata kalma ce za ta yi daidai da wannan shine ƙwafiya ƙwafiya idan ka ce ƙwafiya kaga abu wanda yake mai haihuwa saman ruwa shine bashiya in ka ce ba ma'ana taka fiya jama'a shine ai fi'a kan min fi'atin qalilatin bashiya kenan abu mai haihuwa sama in ka ce kuma ba fiya taka jama'a kenan dus jama'a ba fiya taka jama'a Alar rawi marwaicin na faɗa falan manta ha ilayya, lokacin da ya tuƙaƙe zuwa gare ni har zaman kibayya, sai ya jijjiga kafaɗata, wa ƙala sai ya ci, Ya mallahun nukatun lati, yushijil husuma biha wa yankut, an talmubinu faƙullana, ma mislu ƙauli khali yaskut. ya ce ya mallahun nukatullati ya wanda yake da annukatu wato kyawawan zance ko ka ce fa'idodi allati wadda yushigil husuma wadda take bakanta zuciyar wato abokin jayayya biha wato a sababinta wayan kut ya ringa tsatsagar ƙasa da hakki saboda bakin ciki da ɓacin rai da damuwa. ya ce an talmubinu kai ne mai bayyana mun ya ce faƙullana faɗa mana ma misulu ƙauli menene misalin faɗata da na ce khali ya skut ya ce kai ɗan uwana ƙyale khaliya ya kai rafanina khali shine ɗan uwan mahaifiya khaliya ya kai babana uskut ja bakinka ka ƙyale menene zai yi daidai da wannan gane ko kalimar da za ta kunshi wannan ma'ana khali yaskut ya kai rafanina uskut ma'ana ja bakinka ka kame abinda zai yi daidai da wannan shine khalisa idan aka ce khalisa abu wanda yake tacicce keɓantacce kaga in ka ce khali ma'ana rafanina sah ma'ana uskut khalisa ma'ana keɓantacce kul hiya lillazina amanu fil hayati dunya khalisatun ko kuma khalisatan yawmal qiyama kenan shine yace khalisa ma'ana khali ya kai rafanina sah ai kyale to gaba ɗayansu su gomar kowanne sai da ya jefo masa da nashi dukkan waɗanda wannan kin ma'anar waɗannan kalmomi kenan a ƙarshen makamar ya zo da su insha Allah ta'ala idan aka koma ƙarshen makamar kenan za a samu kowanne kenan ga misalin sa insha Allah nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك